الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دشدا قوة رمضان hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 kamar yadda tsarin da kanisa ta ɗaukan makanta suka yi ittifaki ba tare da wani dalili ba kamar yadda suka faɗa. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani daga aya ta 26 zuwa aya ta 27 a cikin suratu yunus shafi na 212 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malan Allah ya ce wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذِلَّةٌ ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Na'am, kamar yadda muka sani muna taɓa waɗansu matsaloli na zakka na zamani ko, wanda mun sha bayanai kan wannan a yau za mu tashi akan wata matsala ta Masraf Ibn Sabil. Ma'ana Ibn Sabil da aka ce ma ɗan hanya wanda yake akan balaguro. To, za a yi ta'arifin Al-Murad Ibn Sabil, abu na farko mai ake nufi da wato matafiyi ya ake gane matafiyi a shar'ance sai mu tsaya nan in ya so gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara sai mu zo mu zo tatbiqatun mu'asira li ibn sabi wanda shi zai kai mu mu kawo karshen mas'alolin da suka kawo da suke da alaka da su masu waɗanda ake ba zakka sai mas'aloli guda kamar biyu da suka yi saura waɗanda kuma insha Allah ta'ala zuwa gaba za mu yi kokari su ma mu kai ƙarshen su duk da yake su ma suna ɗan sauran bayanai za su iya ɗaukar kamar sati bakwai ko takwas haka kafin a kai ƙarshen su amma in Allah ya kaddara akwai rayuwa duka za mu kai ƙarshen su bi idnillah eh tare da kuma bayani na yadda ake bincike kan irin waɗannan matsaloli da littattafan da kamata ɗalibin ilimi ya nema don kai ga irin waɗannan matsaloli ko ba haka ba Allah ya taimake mu malamai suka ce almuradu bibni sabil me ake nufi da ibnu sabili in zaka fassara ibnu sabil da Hausa sai ka ce ɗan hanya ko ba haka nan bane amma matafiyi ake cewa ko ba haka ba ko a ce wanda yake akan balaguro eh amma inda za a yi mu tarjumal harfiya shi yasa malamai da suke rubuce rubuce a cikin qadayal mu'asira al muta'alliqa bi tafsir al qur'an al karim wa ulum al qur'an suke cewa la tajuzu tarjamatu al qur'an al karim tarjamatan harfiya wa innama تجوز الترجمة بالمعنى bai halatta ba ka yi tafsirin alkur'ani ko ka yi translation tarjama ta alkur'ani ko traduction ta alkur'ani bil ma'ana bil bil bil harfiyan wato kamar ka bi kalima kalima yadda kalima take a larabci ka ɗauko ta kuma ka fassara ta a cikin wancan yare bai halatta ba dalili saboda kowane yare yana da nashi khasa'is wa inna ma bil ma'ana da ma'ana zaka fassara kenan in kalima haka masu masu yaren suke amfani da ita don ka ɗauko ta ka ƙara ta cikin wancan yaren ka aza ta za su gane amma in an ka samu saɓani ba haka suke yi ba to sai ka ɗauko wanda su za su gane ba ka zuwa ka ce ƙataltu mil faran ƙataltu alf naira balarabe bai gane wannan sai dai bazaltu ko anfaqtu shi yasa kakka zo kai abin gaba wasu abubuwa ba shi yiwa kace abin nan kaga yanzu in an ka ce in ka zo ka ce ma balarabe ra'aitu ibnul hawa'i menene ibnul hawa'i eh to laraba suna gane ibnul hawa da iska ake to da haka ɗaliban ilimi mu yi hattara kowace lugha tana da khasa'is ɗinta eh gaska zo kai ta dabirta ai ta dariyarka don sai an gane baka iya ba idan hausa kan maida ta larabci su larabawa da wanda yake jin ingantaccen larabci ya san hausa wani yare na an kai matse da ƙarfi irin yaren ancien combatant da kuma yaren mutanenmu da suke Cote d'Ivoire an gane ko idan suka je neman kuɗi suka ɗan iyo faransai su to sai su saka su murƙushe shi shi za a zo ana mutane faransai da shi je tué 200 francs à la bouche du cinéma shin hana o aka nan bari al-muhimmu al-muhimmu faƙad arrafahul hanafiya hanafiya sun ka ce abinda ake nufi da ibn sabil al-gharibu baƙo al-munqati'u an malihi wanda ya yanke daga dukiyarsa wa in kana ghaniyan fi watanihi ko da ko mawadaci na a garin su mutum na yana kan balaguru ya ɗauki kuɗin da zai yin balaguru ƙarshen sai aka yi masa saka garin su shine kuɗi ne amma na yanda yake mai da kuɗi to ibn sabil kenan shi ma ibn sabil ne yace wa wasa'ahu ba'd muta'akhirihim liyashmalu al-muqim alladhi la yastati'u al-wusul li malihi amma muta'akhirina ma'ana waɗanda sun ka zo baya daga cikin malaman fiqh na Hanafiya sun ka ce a'a sun sadar da wannan ta'arifi al-muqim alladhi la yastati'u al-wusul ila malihi hadda mutumin da yake da yake gida idan bai iya kai ga dukiyarsa suka ce shi ma sunan ibn sabi ina fata ana fahimta ta haka sun ka ce ma'ana yau kana cikin garinku amma kuma kana da bukatar ka je wani wuri amma baka da kuɗi irin wannan za mu gane shi can da ba za a gane shi ba muna ganewa amma a yanzu za a gane shi a irin manya-manyan garuruka yanzu za ka tashi daga wata unguwa zuwa wata unguwa a wani gari balagurumi in ka sai riyal daga gabascinta zuwa yammacinta tsawonta suna cewa kilomita 80 ne daga kudu zuwa arewa kilomita 80 ne in ka ce a kasashen turai akwai manya-manyan garuruka in ka ce irin su america irin su new york zaka iske garin da zaka ci kilomita 200 300 kana tafiya cikin gari irin garin ka alkahira inda shugaban kasa bai iya zuwa wurin aiki cikin mota dole sai ta hanyar helicopter don in ya hau ta kasa saboda irin yadda garin yake da tsawo da dandazon jama'a da motoci suka ce in ya fito daga gidansa da safe kafin ya je ma'aikata shidda na marici ta yi sai zancen mi sai zancen dawowa babu zancen aiki ina fata abin sana kamar yanzu garin kano irin su lagos daga wata unguwa ba wata unguwa ai balaguro ne to a ce mutum ne a lagos yake ko a kano ko a kayar misali ko a wani babban birni ya je wata unguwa sai an ka kaddanci bai da kuɗi sai ya shiga masallaci kawai ya zai ce to jama'a ina cikin matsala eh babu kuɗi ko ba a ɗaukaka kyauta kuma kilomita 80 ne ko 80 ko 150 kaga sai kai bara ka samu kuɗi ka shigo mota ka dawo zuwa inda kake ina fata ana fahimta ta to kaga malaman da suna ganin wancan ta'arifi na shafi'iyya bai yi ba na hanafiyya amma a yanzu kaga tasiri shi yana bayyana saboda akwai manyan manyan garuruka wallahu ta'ala a'lam amma su malikiyya sun kace abin da ake nufi da ibnu sabil al-gharib al-muhtaju al-muhtaju lima yusiluhu ila baladihi mutumin da yake bako yake bukatar abin da zai isar da shi zuwa garinsa idan kana safaruhu fi ghairi ma'siya amma banda balaguro na sabon Allah aka suka ce shafi'iyya sun kace al-musafir shine mutumin da yake akan balaguro aw man yushi'u safara ko ko wanda ya kagi balaguro ya shirya balaguro wa huwa muhtajun fi baladihi alhali kuma yana da bukata fi baladihi a cikin garin su ina fata an fahimta ma'ana yunshi'u safara ko da shirya balaguro kai kake da niyyar tafiya kafin ma ka tafi to ka zan ibnu sabi kamar da abinda muka fahimta game da maganar su su ko hanabila sun kace al-musafirul munqati'u bihi duna al-munshi'u lis-safari min baladihi su ko sun kace al-musafiru shine mutumin da yake kan balaguro al-munqati'u wanda ya yanke bihi da balaguron ma'ana har ya kama hanya duna al-munshi'u lis-safari ba wanda ya kirkira balaguro ba min baladihi daga gidansu bai shirya ba domin su shafi'iya suna ganin idan kana da niyyar balaguro ya kama ka dan mu gane matsalar da kyau mutum ne yana wani gari sai ya yi niyyar yin balaguro amma bai da kuɗin yin balaguro sai suka ce shi ma yana shiga cikin ibnu sabili in balaguron ya kama masa cilas so da dama mutum ya tafi wani gari sai a turo mishi baban shi ya rasu kuma bai da komi kuma yana da buƙatar tafiya to yanzu daga nan inda yake din nan inda yake son ya tafi kaga yanzu ai bai tafi ba amma yana buƙatar yin balaguro kuma bai da kuɗi suka ce ana kiran shi ibnu sabili kaga magana shafi'iyya ita ma abin dubawa ce muna gane ko to almuhimmu dai sun ka ce al'awwalu laisa min abu na'is sabili da aka zo kan magana al-muqimi tunda an yi ittifaki duk mutumin da yake akan balaguro ibnu sabil na amma al-muqimi mutumin da an ka ce in yana nan wata matsala ta same shi kuma cikin gari yake shin ana kiran shi ibnu sabil ko ba a kiran shi ibnu sabil sai fa yakhtalifuna fi addihi abna as-sabil wa istihqaqihi liz-zakati bi hadha al-i'tibar ala thalathati aqwal sai malamai sun kai magana uku sun ka ce innahu laysa min abna'is sabil shi mutumin da yake cikin gari ba wani hali wanda za a ce mai ibnu sabil barantana a bashi cikin wannan gasu sun ka ce innal muqima yakunu min abna'i sabil idza kana munshi'an lis-safari min baladihi wasu sun ka ce a'a shi mai wanda yake cikin gari ana iya ɗaukar shi ibnu sabil in ya kasance ya shirya balaguro daga garinsa lakinnahu la yajidu al-mal alladhi yu'inuhu ala safar sai dai bai da dukiyar da za ta taimaka mishi yayin balaguro muna ganewa kenan in bai da dukiyar da za ta taimaka mai kamar mutumin da an kai ma rasuwa wanda mun ka bada labari al-qawlu thalith magana ta uku إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا لم يستطع الحصول على على ماله في بلده ana iya ɗaukan mutumin da yake a gari ibnu sabil in bai samu iko ba akan dukiyarsa a cikin garinsu walau lam yunshi safaran ko da kuma bai shirya balaguro ba to duka dai malamai sun kawo bayanansu suka ce in an ka ce ibnu sabil as-sabil huwa at-tariq wa ibnu sabil al-mulazim lit-tariq sun ka ce duk mutumin da ya lazimci hanya shi ne ake cima ibnu sabili shi yasa sun ka kafa hujja da magana suka farko waɗancan sun ka ce sai abin nan sun ka ce annahu la yufhamu min min ibn sabili illa al-gharib ba a fahimta an ce ibnu sabili a larabci sai al-gharib mutumin da yake ya kama hanya zan baku su ko na biyu sun ka ce qiyasu munshi'ul lis-safari ala al-mustaj sun kiyasin wanda ya shirya balaguro akan mutumin da zai wuce sun ka ce duk ɗaya suke mutumin da ya shirya balaguro bai da hali da shi da mutumin da ya zo ga gari zai wuce duk ɗaya ina fata an fahimce ni magana ta biyu kenan wanda sun kace ana iya in ya shirya balaguro a kira shi ibnu sabil sai magana ta uku magana ta uku sun kace annal hajatu mu'tabara ma'ana mutum ko shi na gida ko bai shirya balaguron ba ana iya kiran shi ibnu sabil sun kace saboda haja bi annahu faqiran yadan bai da kuɗi a hannunsa kenan ko in ya wa in kana muqiman fa ulhiqa bil musafiri al munqati an mali ina fata an fahimce ni to amma dai malamai da suka tattauna suka ce yatarajjahul qawlul awwal abinda yafi shine magana ta farko shine cewa ibnu sabil shine mutumin da yake kan balaguru amma duk mutumin da bai kirkira balaguru ba bai shirya balaguru ba an gane ko ma'ana bai bai haukan balaguru ba a kira shi ibnu sabil ko da kuma ya shirya balaguru bai da kuɗin misali haka sun tarajjaha amma dai abinda mun ka dauka mun ka ce akan ne maslaha saboda yanzu garuruwa sun yi nisa sun yi girma kwarai da gaske sannan mutumin da ya shirya balaguro bai da hali kuma tabbas balaguron ya zama wajibi akan shi ana yi ɗauka sai ibnu sabila a taimaka mishi wallahu ta'ala a'lam amma kafin mu shiga cikin karatu gadan gadan shine cewa akwai waɗansu mas'aloli da malamai suka kawo shine cewa akwai fatwa da annadwa at-tasi alif qadaya zakat al-mu'asira sun ka bayar al-muta'alliqa bi bayan al-murad bi ibn sabil wa shurutuhu bi ake nufi da ibnu sabil da kuma sharuɗansa sai sun ka ce ibnu sabili huwal musafiru fi'lan shine mutumin da ya hau kan balaguro ya kama balaguro shikenan to kenan ne ana kiran shi ibnu sabili sun ka ce yustaratu li i'ta ibnu sabili min az-zakati ma yali amma ana shartantawa kafin a ba ibnu sabili an gane ko akwai sharuɗa kafin wani sai ce a'a Allah ya ce ibnu sabili ba mu bukata wasu sharuɗa a in ka ji malamai sun faɗi magana ka tsaya ka saurara ka ji maganar su sai suka ce ga sharuɗa waɗanda ya kamata a duba Allah ya kuna safaruhu safara ma'siya kai ya zamanto balagurinsa na sabon Allah ne katon kaddara na shi na da gabdi wata gari gabdi ko mu ce karuwa ga wanda bai gane ba ta kire shi ta ce mai tana son a haɗu to kuma kai an baka kuɗin zakka akwai rabon ibnu sabili zaka bashi ya sai inda inda gabdi har da mawaƙin Nijar ma da ke mawaka ya ce da ake ce ma wani mawaƙi da ake ce ma Eric Fanto shi da kanshi ya ce Eric Fanto ma hagoyi gabdi kai har tana da gabdi don tana halaka ka to balantana kai kai da ba tare da su kake ba an gane ko Allah ya tamakkana min al-wusuli ila malihi ya kasance mutumin nan bai iya kai ga dukiyarsa mutum ne mai hali sai aka yi masa sata yana kan balaguro talaka ne ko ba talaka ba amma a zamanin nan yanzu muna da abin da ake kira card banker ko ba haka nan bane shikenan sai garin da aka yi masa sata kuma yana da akwai bankin yana iya zuwa ya sa takarda ya ja kuɗi bai zama ibnu sabi yu'ta ibnu yu'ta ibnu sabil miqdara hajatihi ana bashi daidai gurgurdun bukatar shi min zadi na abin nan guzuri war ri'ayati da kula wal iwa'i da wurin da zai kwanta ma'ana akwai balagurun da mutumin da ya zo yana neman taimako ba kuɗi ɗaya ke bukata gare mu ba yana bukatar wurin kwana akwai tsananin sanyi misali sai mu ce to yana daga ciki in akwai ɗakin da ba a samu ɗakin da za a je shi ba sai an ɗaukan mai ɗakin da za a tsare shi shi ma yana daga cikin ri'aya na ibnu sabil sai mun ɗauki kuɗin wannan ɗakin mun gane ko dan mu gane yadda al'amarin yake لا يطلب من ابن السبيل إقامة البينة على ضياع ko diya'i malihi aw nafadi nafaqatihi ba a bukata daga ibnu sabil sai ya kawo hujja idan mutun ya tashi yace shi kan balaguro ke ibnu sabil ne ba mu cewa sai ka kawo hujja a asali ga musulmi yarda sai in an samu wanda ya san shi makareci ne shike muna ganewa ko ba a cewa sai ya kawo hujja kuma cewa duke shi ta bata ba ba dole bane dan barawo bai kawo shaidar zai maka sata ko yana ka maka shaidar zai maka sata an gane ko sai sun ka ce illa idza zahara min min halihi ma yukhalifu da'wahu sai an fahimci a halin shi kamar mutumin nan ba mai gaskiya bane to sai a ce kawo hujja da dalili da ya zo ya tsaye bakin tasha sai direban da ya dauko shi ce tabbas ni ne dauko shi kuma an sace mishi jaka magana ta kare ko ba karan bane la yajibu ala ibn sabili an yaqtarif ba wajibi bane ga mutumin da yake akan balaguro don guzurin shi yanke ya ci bashi walau wujida walau wajada man yuqriduhu ko da ya samu mai bashi bashi wala an yaktasiba kuma ba dole bane ya tsaya yayi aiki wa in kana qadiran alal kasbi ko da yana iyawa bai yiwa da mutum guzurin shi yayin ke mu ce kai da ka ta tsaya sai kai noma ka samu kuɗi sannan kai balaguro ba haka shari'a ta ce ba in dai akwai rabon ibnu sabili a bashi an gane ko kuma ba a cewa a mu ce wajen wane ya baka bashi ba wajibi bane tunda Allah ya ce akwai rabon ibnu sabili akwai a bashi sun ka ce la yajibu ala ibn sabili an yarudda ma fadala fi baladihi min malin zakah ba wajibi ba ne idan an ka ba mutum shi na ibn sabil matafiyi kuɗi sai suka yi saura an ba shi kuɗi jaka ɗari garinsu da za shi kawai ko da ya je jaka hamsin sun kai shiga jaka hamsin ba a ce a'a sai ya yi waya da can inda aka ba shi waɗannan kuɗin ya maida musu waɗannan kuɗin ba wajibi ba ne an gane ko sun ka ce wala aula an ya rudda ma fadala in kana zariyan ila sundukai zakka abin da yafi in akwai sanduki na zakka ma'ana kwamiti na zakka an gane ko ko account a wannan lokaci na zakka sai ya mayar musu da kuɗin tun da ya je inda yake da hali an gane ko to sai malamai sun kace magana ta ƙarshe yandariju fi mafhumis ibn sabil bil quyud wa shurut as-sabiqa kullun akwai waɗanda suke shiga ƙarƙashin ibn sabil fahimta in an ce ibn sabil su ma suna shiga ciki an gane ko to ga su za mu faɗe su al-hujjaju wal ummaru masu tafiya aikin hajji da masu tafiya umara su ma ana ba su ibnu sabi in ba su da hali ba sani ko mun fahimta ba don Allah ce wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa so da dama ake musu sata ko ba haka nan bane so sai a ba su cikin wannan rabu talabatul ilmi wal ilaji masu daliban ilimi wanda je neman ilimi a wani gari to cikin rabon ibnu sabi ana ba shi don ya baro garin su ne ya zo neman ilimi wal ilaji da wanda ya zo neman magani ya zo wani gari neman magani hakudin shi suka kare misali sai a ba su cikin ibnu sabi addu'atu ila Allah ta'ala masu da'awa mutum ya tashi daga wani gari ya je wani gari to in akwai rabon ibnu sabili sai a bashi babu matsala domin ya baro garin su ya zo da'awa an gane ko al-ghuzatu fi sabilillah duk da yake mai da'awa kai kokari ka tafi da guzurinka dan kare da'awarka al-ghuzatu fi sabilillah masu tafiya yaki dan daukar da kalimar Allah al-musharraduna mutanen da an ka fidda su daga gidajen su ne musharrad daga sharradahu fasharrid bihim man khalfahum kai dai dai dai da su awil muhajjaruna mutanen da anka sanya su hijira ta tilas hajjarahu ya fitar da shi daga gidan shi an diyarihim waɗanda an ka fitar da su daga gidajensu au masakinihim ko gidajensu ila an yastawtiru ghayraha kamar yadda yanzu America take son sai ta fitar da Falastinawa da Isra'ila daga gidajensu kaga da mun ibnu sabil in sun fito da mutane ana basu an gane ko sannan al-mughtaribuna an awtalihim mutanen da suka bar garuruwansu idza aradul auda in sun kai niyyar dawowa walam yajidu ma yusiluhu ilaiha mutum ne ya bar garin su ya tafi wani wuri ya shekara goma wani yana san tsammanin da an je Amerika kuɗi ake samu kamar kuɗi a Amerika cawa ne yayi wa na akai da turai da kasashen larabawa wallahi in ka sai Amerika aiki na kashe kai maka yadda ba Allah ke bada arziki su can babu imani in baka da lafiya babu zancen da minti ne ake aiki sai ka rubuta karfe kaza ka shigo in ka shigo takwas da minti ɗaya wannan minti ɗaya sai an cire waɗannan kuɗaɗen a ƙasashensu kuma na'ura ta ga hukun ɗan adam tana kallon ka da kayi ɗan tsaya wajen hutu sai ta bada ƙyar sai ka ci gaba da aiki a wannan goma sha biyu sai ka yi su ko da kaka ƙarewa sai an nemo sabon abu da mantale ta an sha himar jiki eh Allah ce ke bada kuɗi to wani zai iya zuwa America ko Turai ko ƙasashen Larabawa kuma bai samu arzikin ba sai an yi masa kuɗin jirgi ko kuɗin mota to ana iya ba cikin Ibn Sabi mun gane ko kuma wani na iya zuwa ya samu amma dai a nemo halat al-murahhaluna an amakini iqamatihim mutanen da an ka fitar da su daga wurin zaunan su kamar gwamnati yanzu tana da bukatar wani wuri an gane ko ta fitar da mutane daga wuri zuwa ajalin musamma ko an ji labarin za a kawo hari sai a jaye civil abin da suke ce ma civil mutane da suke farar hula a tsare wurin ko a fafata in an kare sai a dawo da mutane a wurin su su ma waɗanda suna shiga daga ibn sabil almuhajiruna mutane waɗanda suka yi hijira alfaruna waɗanda suka yi gudu bidinihim da addinin su alladhi hila bainahum wa bainal wusul ila diyarihim wadanda an ka hada su su koma gidajensu aw al fusuli ala amwalihim ko ku samu dukiyarsu yanzu irin kasar Myanmar kasa ce wadda ana gallaza mu musulmai kuma da musulunci yayi karfi a kasar amma sun canza mata suna sun maida ta Burma dan saboda su caccanza geography dinta kuma su kwace masallatai da garuruwa da musulmai sun canza musu abubuwa to yanzu kasar idan musulmi ya fita bai da izinin ya dawo shikenan sun hana kwata-kwata to kaga irin waɗannan idan suka fito suka zo ana iya ba su rabon ibn sabil in kuma gwamnatin ta yadda su koma to kuma ana ba su rabon ibn sabil ni ina ba da wannan labari ne akan sani don wanda ni zamna ɗaki da shi a jami'a a shekara a libya shekara ta biyu da shekara ta uku ɗan ƙasar burma ne ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar bayan ma guda kuma ɗan ƙasar yankin rasha ne da ta ruguje kazakistan wanda ake ce ma khurshidinuruf duniya ce a jami'a ba a haɗa ɗan Nijar ɗan Nijar a ɗaki guda ko ɗan Najeriya ɗan Najeriya bayan haka nan sai dai hatta da ƴan yanki guda ma ba a haɗawa galibi saboda ana son ku samu abokantaka ku samu tarihin musulunci a yankunan ku sannan ku iya larabci da gaugawa domin in ka haɗa ɗan Nijar da ɗan Nijar yare guda za su ko ɗan arewacin Najeriya da ɗan Nijar ka haɗa Hausa ta za a yi sai ta fafatawa amma da an ka ɗauko ɗan Burma an ka haɗa ne da shi ko in ce ɗan Myanmar tun da shi ne asalin sunan ƙasar an ka haɗa ne da ɗan Rasha to ɗan rashin hausa zan yi mai rashanci zai yi min sai larabci nan da nan wata shida sai ka iske larabci ya zan yaren ka domin a ɗaki ba ku iya magana in ba da wannan yaren ba ko ka yi mai hausa sai ka koma ka tambaye kanka me yasa ma ni mai ko ya yi min rashanci sai ya zo ya tambaye kansa an gane ko kenan akwai mutanen da suka gudu suka baro kasashen su irin wannan mun samu shaidu da mun gani yake ce mini yanzu ya baro mammasu amma bai yiwuwa sai dai ta waya ya same ta ce ya san yanzu da ya koma za a kashe shi yana gaya min yace watakila sai dai lahira su ko ko in ta baro kasa al-murasaluna was-sahafiyyuna alladhina yas'auna li tahqiqi maslahatin i'lamiyyatin mashru'a al-murasalun al-murasilun wadanda suke tura sako daga arsala ya tura rasalahu ya tura an tura mai to ana amfani da su was-sahafiyyuna da yan jarida alladhina yas'auna waɗanda suke gaugawa li tahqiqi maslahatin i'lamiyyatin mashru'a dan su tabbatar da maslaha ta i'lam wato kamar yada labarai kenan mass communication kamar da suke cewa mashru'a da ta yadda da ita a samu wani wuri ana kisan musulmi wani dan jarida ya kutsa ya je a wannan yankin dan ya kawo labarai ya dauko hotuna ya turo to in akwai rabon ibnu sabili za a bashi don aikin da yake yi akwai hatsari ma ya hin dan ibnu sabili hatsari Allah ya kyauta to kaji abinda wannan fatawa ta kawo don ka gane wani na ibnu sabil qadiman wa hadisan gobe in Allah ya kaddara akwai rayuwa sai mu zo tatbiqatun mu'asira li ibn sabil malan sake mai ta muna aya amin amin
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
na'am wannan aya tana matsayin atafi kamar yadda muka yi bayani za mu zo mu yi bayanin abinda a- akan katun da mun ce wasu sun ce wawul atfi ce wasu kuma sun ce wawul istinaf ce bayani zai zo to a matsayinta me ya alaka ta da ayoyin da suka gabata ko ayar da ta gabata wato tana matsayin cikon waɗanda Allah ya faɗa wato eh, jama'a guda biyu domin ya ce wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya kenan akwai wanda ya shirya akwai wanda bai shirya ba to waɗanda sun ka shirya lilladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda ba su shirya ba kuma walladina kasabu sayyiati jazaa'u sayyiatin bimithliha mun fahimci wannan da kyau ko kenan taqsim ne kamar yadda mun ka faɗa Qur'ani yana yawan kawo wannan domin Allah subhanahu wataala iya kawo zancen mu'minnai sai kami zancen kafirai ina fata an fahimce ni wanda al'ada ce ta alqur'ani manhaji ne na alqur'ani uslubi ne na alqur'ani kulliya ce daga cikin kulliyatul qur'ani kamar yadda malaman ulumul qur'ani da tafsiri suke faɗa mun gane wannan ko to wallazina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha ibn jarir at-tabari da shi da mai ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun sai sun ka kawo sabanin i'rabi da malamai sun ka kawo a karkashin wannan aya da an ka ce wallazina kasabu sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bimithliha ibn jarir at-tabari sai ya ce ikhtalafa ahlul arabiyyati fi rafi'i lil jaza'i da an ka ce jaza'u malaman larabci ce sun yi sabani fa qala ba'd nahwi al-kufa malaman kufa sai sun ka ce rufi'a bi idmari lahum an an shafe lahum ka'annahu wa lahum jaza'u sayyi'ati bimithliha kinan lahum an ka shafe sun ka ce kama ƙala fa siyamu salatati ayyamin wal ma'ana fa alaihi siyamu salatati ayyam wa in shi'ta rafa'ta al jazaa'a bil ba'i in ka ga dama kuma aujin su yace to kenan zaka iya ƙala wa in shi'ta rafa'ta al jazaa'a bil ba'i fi qawlihi jazaa'u sayyi'atin bimithliha kenan kenan sai da mun to jazaa'u sayyi'atin bimithliha kenan bimithliha din nan shine wato abin nan bil ba yace to wa qala ba'd nahwi al-basra malaman basra su ko sun kace al-jazaa'u marfu'un bil ibtida'i shi jazaa'un mubtada ne ina fata an fahimce ni sun kace wa khabaruhu bi mithliha kenan jazaa'u qala wal ma wa ma'na al-kalam jazaa'u sayyi'atin mithluha wa zidatu al-ba'u kama zidat fi qawlihi bi hasbika qawlu su'i kenan asirin shi hasbuka qawlu su'i ina fata an fahimce ni to kaga na ibnu jarir at-tabari ya kawo yace amma wa aulal aqwali fi dhalika bis-sawab an yuqalu al-jazaa'u marfu'an bi idmari bi idmarin bi ma'na yace shi a fahimta shi ma'ana ya kamata a kaddara ba abinda malaman basar suka kawo kurkufa ba asalin magana falahum jazaa'u sayyi'atin bi mithliha kaji abinda shaykhul mufassirin ibnu jarir at-tabari ya kawo amma mai addurrul masun fi ulumil kitab maknun jiya na kawo muku nace ya kawo magana bakwai ko ba haka nan bane daga cikin maganganun da ya kawo da ya zo karkashin wannan aya nace ya kawo magana guda bakwai yace wallazina kasabu yace fihi sab'atu awjuhin ahaduha an yakuna wallazina nasqan ala lil ladina kina ya zamanto atafi domin an ce lil ladina ahsanu kenan walil ladina kasabu sayyiati to sai ya kawo magana ta biyu wanda ya kawo yake cewa waɗansu daga cikin ya ce ko amma wannan magana akwai mazhaba guda uku domin ya kamata a ce wa lillazina kasabu sayyi'ati in aqfina tunda an ce lillazina ahsanul husna wa ziyada shi yasa ce malamai sun kai sabani tunda ba a kawo lamun ba yace amma wannan mas'ala ce wanda malamai sun kai sabani kamar ka ce fi dari zaidun والحجرة أمر وهذا يسميه النحويون عطفا على معمولي عاملين وفيه ثلاثة مذاهب أحدها الجواز مطلقا وهو قول الفراء والثاني المنع مطلقا وهو قول سيبويه والثالث التفصيل بين أن يتقدم الجار كاد مذهب أكو أكو أكو ونن almuhimmu dai ya kawo magana ta biyu yace athani alladhina mubtada kenan in ya zama to alladhina matsayin mubtada yake alwawu ta zammi wawu listina an gane ko yace kuma jazaa'u sayyi'atin mubtada'un thani wa khabaruhu bimithliha ya kama jero i'rabi daban-daban da anka kawo sai da ya kawo magana guda bakwai kenan in ka dauka karkashin wannan aya i'rabi guda bakwai ya kawo an gane wannan da kyau wallazina kasabu sayyi'ati sai Allah ya ce waɗanda sun ka aikata mummunan aiki jazaa'u sayyi'atin bimithliha mummuna tamkarta ita ce sakamakonta ana gane ko mun ka ce je wannan shine ake kira babul mushakala domin idan mutum yayi mummuna in aka sakan ka mishi ai ba a cewa mummuna ne sai dai a ce an karbi sakamako ko ba ka dan bane mun ka ce Qur'ani yana amfani da wannan famani itada alaikum fatadu alaihi bimithli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin an gane ko jazaa'u sayyi'atin bimithliha sakamakon mummuna mummuna ir wata Allah ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah sayyi'a asalin shi daga sa'a yasu'u ne shine abin da yake bakanta maka rai sai aka ce sai sayyi'a ne asalin shi sayyi'a fai'ila amma sai an ka mai da wawun ta koma yawon saboda ta yi makwabtaka da mi da wawun sai ta koma sayyi'a ina fata ana fahimta ta amma tsaba ya tsibu an ka ce tsayi ba shi tsaba ya tsibu ne ba sa'a ya su ubani nan ya'un bi ne asalinsa kenan da mai ya'un bi da mai wawun da ya'un a cikin fai'ila duka gaba ɗaya haɗe su ake yi ina fata ana fahimta ta hana yahumu sai an ka ce hayyin asalin shi haiwin ne jaza'u sayyi'atin bimithliha bi yasa an ka sanya ma zunubi bakin ciki saboda a nan duniya in ka aikata abinda zai biyo bai shine bakin ciki duk masu saba ma Allah a nan duniya in basu ba ba a gama lahiya da kaji mutun ya kare gidan kasu da kaji mutun ya kare ana nema na ruwa jallo me yayi laifi ya aikata duk mutanen da kaga suna zalunci karshe ba su gamawa lahiya mai mulki ne yake zalunci mai kuɗi ne yake zalunci malami ne ya shiga ciwa-ciwa da fowon nayin da addini duk ƙarshe mace ce ta yi amfani da kyawun jikinta ta shiga karuwanci ko yawan aurace-aurace ƙarshe aulakanci za a kaji shi yasa zunubi yana bakanta maka rai tun da nan duniya kuma in an je lahira a cikin takardarka in ka gani shi za ka yi bakin ciki shi yasa Allah kira ta sayyi'a ita ko hasana lada da aikin alkhairi a nan duniya idan za ka yi shaidan zai zo ya danne kai ce bai da amfani in ka yi za ka samu amfani kuma ya zamanto mai kyau kuma in ka sai lahira kuma ka ga mai kyau ina fata ana fahimtar ta shi yasa mutum duk wanda yake saba ma Allah kaka saba mana cikin jirgani wala cikin bakin ciki yake da yayi saban Allah dan dadin kadan ne yana kariya shi cikin bakin ciki kuma ya an zo kiyama kuma ya ganshi a cikin takarda ya kuma yana bakin ciki akan abin da ya gani yana cewa ya laita hakanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya Allah cewa amma man utiya kitabahu bishmalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ka gani yana bakin ciki da abin da ya gani cikin littafin sa Allah kai mu da tsani jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum billah kaskanci zai ruho musu intabe nan can mu'minne sai ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla amma kai nan bai ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala wa yarhaqu wujuhahum qatarun wa dhilla ba ka nan bane amma shafin shi da yi don ka gane cewa zai zo musu tun da mumin ne an ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala billa to kishiyarsu wa yarhaqu wujuhahum qatarun wa billa ko an kawo qatarun ko ba a kawo ba za ka fahimce ta wanda jiya mun yi bayanin kalma ta alqatru abinda take nufi da larabci ko mun kawo ta tana nufin mi tana nufin eh alka'aba bakin ciki kuma tana nufin mi algubar kura har muka kawo alqutaru mun ka ce shine mi shine kamshin turare da kuma kamshin nama wanda an kaso ya duk ana kiran shi alqutaru da larabci ko ba haka nan bane kuma fi'ilin sa akwai qatara yaqtiru da qatara yaqturu ya taushe masa haƙƙin sa ko ya rike ya zan dan dan dan ko ko qatara yaqtiru kamshin nama ya tashi ko kamshin turare tunda alqutaru fi'ilin sa ne ko ba haka nan bane eh a larabci don haka to amma dai na zanen naman nan dai na san yanzu mata suna cewa wani makwadanci na shi yasa yanzu ya kai ya kirkiro wannan fi'ili ina fata an fahimce ni wato abin nan wallabi na kasabu sayyi'ati za u sayyi'atin bi mithliha wa tarhaquhum billah kaskanci zai ruho musu ina fata an fahimce ni ko da ba a kawo wannan ba cikin mafhumin waccan aya za mu fahimci wannan domin waɗanda sun ka aikata aiki daga da Allah ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla kenan waɗanda su aikata aiki na gari ba ko ba a kawo shi ba amma da sai kawo shi bil mamtuki dan a ƙara fiddo maka shi a fili ga ka sai zuwa wani wani shakka ina fata an fahimce ni wa tarhaquhum billa kaskanci zai ruho musu zai kewaye su sai Allah subhanahu wata'ala ce ma lahum min Allah min asim ba su da wani mai kariya wanda zai kare su daga Allah subhanahu wata'ala fi'ili na asama yana nufin kariya a fi'ili ne na fa'ala yaf'ilu an gane ko mislu daraba yadribu asama ya'simu shine ya bashi kariya ina fata ana fahimta ka sannan kuma an ce asama wani lokacin ana nufin hafiza ya kare shi shi yasa ake kiran baki al-isam wani abduk abinda za a kulle kun san akwai abinda ake ce ma tulu ko shantali to kun ga akwai wani abu da ake sa sai a liƙe su ko ko a rufe su duk wani abu dai wanda zai zamanto an abinda za a kulle wani abu da shi suna ne al-isam matsayin kariya yake ina fata ana fahimta ta isam ba wancan malami na kasar abin da Dr. Isam al-Bashir ai daga nan an ka dauko isam mai kariya kaga ai ya kare addini bisani ina fata ana fahimta ta wai wato daga isam daga kariya ne mun gane ko shi yasa annabi ko tsira an gane ko annabi nuhu ya ce ma dan sala asim al-yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahum al-maut fa kana min al-mughraqin akwai sabani sun kace la ma'suma ne sun kace la asima ne ba wanda ya iya kare kanshi ko ko babu wanda zai iya tsira in ba da izinin Allah subhanahu wataala ba al-muhimmu dai ma lahum min Allah min asim ba su da mai kare su daga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni dama babu wanda ya sai kare ka ga Allah shi Allah in ya tashi kama kama wanda isa amma a zahiri kana iya ganin wani zai iya baka kariya amma a hakika ba wanda zai iya baka kariya in Allah ya so ya kama ka don shi kanshi wanda zai baka kariyan bai iya kare kanshi daga Allah an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من آه سيقولون لله قل آه من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون Allah ne ɗaya in ya baka kariya ba wanda ya taɓa ka in kuma Allah ya ce zai kama ka wallahi ba wanda ya ya hana babu don haka kakka yadda ka saba ma Allah dan saboda wani kowane ne shi domin shi kanshi bai iya ba kanshi kariya daga Allah balantana ya baka kariya Allah ce am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yas'un na fata an fice wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un falawla nasrahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun ko ba kan bane Allah ce wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma lamma jaa amru rabbik wama zaduhum ghayru tatbib wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ya kyauta ma lahum min Allah min asim ba su da mai kariya daga Allah subhanahu ta'ala bai ce ma lahum wala hunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas mata ma sun shiga a cikin wannan sai Allah subhanahu ta'ala ce ka annama ubshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl muzlima ka annama ka dai ce ubshiyat wujuhuhum an rufoma fuskokinsu qita'an min al-layl muzlima qit'an intabe jiya mun yi bayani zamu zo bayanin qira'at akwai qira'a da take karantawa qit'an tayma ta'un sukuni mun kace yana nufin kenan mufradila an gane ku tunda ce qit'a shine mufrad matsayin dai yake in mun kace kuma qit'an mun kai ma ta'un fatha ya koma mi ya koma jam'i na qit'a kamar waɗansu yankuna za a iya cewa ka gani larabci inda yake da matsala eh kaga an ka ce alwastu da larabci ana nufin tsakiya an kai masinin sukuni in an ka ce alwasatu an gane ko an kai mata fatha yana nufin abin da yake wato ya mafifici ko kuma ya zama to a'a ba sai tsakiyar gaba ɗaya ba san gefe gefe shi yasa Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatan nan ana nufin ku ne khiyaran wa adlan ba mu ne na tsakiya ba don mu ne na ƙarshe da gare mu ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za a tashin duniya nahnu abinna awwaluna as-sabiqun al-akhirun as-sabiqun kaga mu ne na ƙarshe a zamani a sabi ƙuna ma wajen kuma daraja kaga na haka zancen ka ce nan wasu ɗan na ƙarshe na tsakiya ba mun ba mun na tsakiya ba ina fata ana fahimta ka dan kakka ce ka fasara qur'ani da irin waɗannan abubuwan ka annama ukhshiyat wujuhum qit'an min al-layli muzlima kafin mu je zuwa ga bayanin qira'at da kuma wato abin da ya shafi ita wannan kalima za mu zo mu yi bayanin wato wata mas'ala ta lugha mu'asira idan ka diba cikin littafin التدريبات اللغوية نا الشيخ عبد اللطيف أحمد شويرف مجلدي نا أكو الصفحة تدري دا أكو sai yake cewa yana daga cikin waɗansu abubuwa da an ka kawo na larabcin zamani shine kafu tashbihi aljarra zaka ga mutane sun ƙara kafu tashbihi wanda take ana mata jarra ma'ana wanda take yin jarra ta sa suna ya ɗauki kasra ina ne shike malam sai malam yace fi nahwi ittakhadtu hadha alqarar na ɗauki wannan mataki ka mas'ulin a matsayina na mas'ul wanda yake jagora tuhmati tuhimmuhu maslahatul mu'assasa wanda maslaha ta mu'assasa ma'aikatan mu kenan ta dame ni shi yasa ne dauki wannan matakin kaga ana banna ai dole sai ka dauka to da an ka ce ka mas'ulin larabci ne da zamani yace wa nuqaddimu ilaykum hadhihi al-ulab muna baku waɗannan ulab kana iya cewa waɗannan yan ledodi ko kuma wato kwali kwali sune ulab jam'i na ulba ko waɗannan abin nan kwalba kwalba kana muzajin min intaji masna'ina kana muzaj kaman misali na abin da muke wato abin da intaj kamar ka ce abin da muke wato kerawa a cikin kamfaninmu ko abin da muke sana'antawa ko kuma intaj shine abin da muke kerawa ko muke fitarwa yace kuma ana cewa qad tahaddada hadha al-mablagh wannan kuɗi adadin kuɗi shine ya tahaddada mun ka yanke ka adna ta'widin shine mafi karamci adana mafi karanci nan ba mafi kusa ba yumkinu an narda bihi wanda zamu yadda da shi ma'ana kamar abu ne an zalunce ka koko ana bukata wani abu kace to wannan tahaddada hadha al-mablagh ka adna ta'widin to irin wannan larabci larabci ne na zamani kuma yan jami'a ma suna amfani da shi ka san dan jami'a shi ma yana takama da yaji larabci sosai ko ba haka nan bane eh ba mu ce jami'a ba ta da amfani ba tana da amfani ko ba haka ba tunda ana yin bincike a garo dan su mas'aloli amma a a hankali ka arena malaman da an kai binciken magister da doctorate da kuma profesora da littattafansu a ce ba san komi ba da abu su rubuta ba da kai baka san profesa ba ko ba haka nan bane to ina kuma zancen reni yake Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin littafin Tashihatun Lughawiyya a safha ta 338 ya kawo wannan mas'ala yace fulanun ka adibin lahu shuhratun alamiyya fulanun kamar larabci na zamani ana cewa wani ka adibin fulanun kaga larabci ne an gane ko Hausa ba ta yi amfani da shi ba amma yaren zabarmanci ya yi amfani da shi sai ka ji an ce filana ewa ai filana fulanun na malam fulanun wani ka adibin kamar matsayin adib in an ce adib mai ilimin adab ko wanda ya san literature ko literature lahu shuhratun yana da shuhra alamiya wanda ta haɗe duniya ko ƙala zalika mutum ya faɗi wannan magana ka ta'aliƙin kamar matsayin ta'aliki to ai nan kafin ɗin da an ka kawo ai ƙara ta an kai ba a cewa fulanun ka adibun ai shi fulanun adibun ne sannan kuma an ka ce qala zalika ka ta'liqun a'a qala zalika ta'liqan ne ina fata ana fahimta ta domin ba misali bane ake bayarwa nan ma da an karkawo an ka ce ittakhadtu hadha alqarar ka mas'ulin a'a ana mas'ul ba ka mas'ulin bane kai ba kamar mai jagora bane kai ne jagoran ma'aikata to yanzu ya zamu yi da wannan kafin sai malaman luka suka ce ana iya barin ta ta zamanto kafin za'ida shi Sheikh Abdulrahman Shifrefu ya kawo waɗannan maganu ma'ana ana iya ɗaukar ta za'ida ce littakidi an ƙara ta ne kawai don ta'kidi don cikin larabci ana ƙara abu don ta'kidi amma duk da haka sai malamai suke cewa wannan kafin ɗin ta shigo cikin yaren larabci ta sulalo an yi su mogal ɗinta an yi sarandinta daga yaren English za ka iya cewa I'm talking to you as a teacher I'm talking to you ina maka magana as a teacher as kamar ina matsayi to ai a matsayin kai teacher ne to amma as a teacher kamar mai karantarwa shi ma sai kuka ce ka mas'ulin ka kaza ka kaza ka kaza sai shigo cikin larabci amma a larabci pure babu wannan kafin mun gane wannan amma majma'al lugha al-qaida sun halatta sun ce ka iya amfani da shi to amma dai tunda ba dole bane ni ba dole bane sai da amfani da shi muna ganewa na kawo wannan matsala ne saboda kafin tashbihi ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun malaman luga da suka zo suna tattaunawa akan wannan qira'a ta ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli muzlima da kuma malaman ilmul qira'at sai suka zo suka fayyace yadda wannan matsala take a cikin ilmul qira'at da kuma ilmul lugha saboda tare ake tafiya qira'at kin ai tare da lugha suke ba yadda za a yi a zo taujihin qira'a a ce a'a ba a san yadda za a yi a lugha ba in ba a san yadda za a yi ba kaga ai an samu matsala ina fata ana fahimta ta to shine sai malamai suke cewa da an kace ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl muzliba kadiba cikin wani littafi sunansa al-muyassar fil qira'atil al-ba'i ashar akwai masahif da an kai wanda sun tattaro qira'o'i goma mutawatira da hudu wadanda ba su inganta ba akwai littafi sunansa mu'jamul qira'at na Dr. Abdul Latif Abdul Latif Al-Khatib mujalladi 11 ne mu'jamul qira'at ne duk qira'atin da shadda da mutawatira ya kawo su a ciki muna garewa da kyau to wannan an kawo qira'o'i ne guda 14 ta Alif Muhammad Fahad Kharuf ina fata an fahimce ni al-muhimmu da an ka zo qita'an sai an ka ce ƙif'an bisukuni riƙe da kyau ƙif'an bisukuni sai an ka ce ibnu kafir shi ya karanta haka muna ji da kyau ibnu kafir al-makki al-qari wal kisa'i da imamul kisa'i wa yaqub da yaqub shine ƙif'an wani yanki to shi yasa malaman lugha in ka diba cikin tafsiri na ibnu jarir al-tabari da kuma tafsiri na الدر المسؤول في علوم الكتاب المكنون sun kace qit'an na ana nufin wato sawadun saboda an yi mishi sukuni mufrad ne ma'ana ka annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layl muzlima ka ce ne kamar arruhu sawadul layl kenan wato duhun dare a cikin fuskokin su sannan wadan sun kace a'a qit'an ana nufin baqiyya fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ay bi baqiyatin min al-layl muna ganewa to in ka ɗauki ƙif'an a wannan ƙira'a da mun ka kawo sai zamanto muzliman yana iya zamanto wa mi yana iya zamanto sifa ne domin ƙif'an muzliman minan laifi ina fata mu ce ni domin ƙif'an mufrad ne muzliman shi ma mufrad ne kaga babu matsala tsakankanin su ko ba kana bane ko kuma muzliman yana iya zamanto wa hali ne ko ya zamanto hali ne na ƙif'an ƙif'an halu kaunihi muzliman ko kuma ya zamanto hali ne na allailu kenan musliman domin asalin shi al-lailul muslim ina fata an fice ana cewa azlama al-lailu dare yayi duhu ko ba ka nan bane eh ko kuma a ce al-yalal lailu ala ramma al-yalal lailu dare yayi duhu al-lailu na sai an ka ciro al-yala kaji imamu shatibi yace wa fi hamdi anha'in wa inda nuhatihi yudhi'u sanahu kullama wasda al-yala eh al-yala yayi duhu a ramma ina fata mace ne kenan kaga musliman yana iya zamantowa hali ne na ko abin nan na allai ko kuma ya zamanto a'a jaruwal majrurun da a cikin shi domin ya zamanto kamar matsayin khabar ana iya an yi mishi wasfa wato wasfan kamar da yace qit'an min al-layli ay mustaqirran min al-layli muslima ko ka'inun min al-layli muslima in ka tashi wajen wannan sai ka fasara shi amma ƙira'a ta sauran wadda sun ce ka annama ukshiyatu wujuhuhum qita'an wagga ƙira'a wadda muke karantawa da ita sai zaman to jam'i ne na qita'a sai an ce qita'a ana nufin bi ana nufin wato nan wani yanki na dare kamar an ɗauko wani yanki na dare ne an rufa abin nan fuskokin su ina fata ana fahimta ka to jam'i ne na qita'a musliman bai iya zaman to wa sifa na shi ina fata an fahimci ne bai iya zaman to sifa domin sifa da hali ana bukatar su yi shi muwafaka ta ga ƙifa'atan to jam'in shi ƙifa to ya kamata a ce ƙifa'an minan laili muzlimatan to sai sun ka ce to nan bai zaman towa sifa da shi ko hali amma waɗansu malaman na hau da jaye-jaye sun ka ce kai ko ya sun samu saɓani ya juzo an ya kuna wasan wa an ya kuna halan ba ruwansu aka sun ka tafi ala ayyati hal wasu wato ƙifa'an minan laili muzlima yanki na dare ko ko farkon dare ko ko baqiyatul layl akan sabanin qira'o'i musliman Allah ce mai tsananin duhu sai Allah ce ulaika ashabun nar ko waɗannan su ne ‘yan wuta ma'abuta wuta Allah kai muna tsari mun ce in kagga ula'ika ibnu ashur yana maimaita ya ce waɗancan ismul ishara liddilalati ala anna ha'ula'i ahriya bil hukmil mazkur ma'ana in ka ga ula'ika dan a nuna maka waɗanda aka yi ishara zuwa gare su sun cancanci wannan hukunci ko ba ka nan bane can an ka ce ula'ika ashabul janna dan Allah maka sun cancanta da aljanna wanda kuma an ka ce maka ula'ika ashabun na waɗanda sun cancanta da mi da wuta sai an ka ce hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta sun dawwama Allah kai mun tsari ina fata ana fahimta ta mas'ala guda biyu zamu kawo a ƙarƙashin wannan aya sai mu je aya ta gaba duk da yake lokaci ya fara wato hararin mu kafin gobe idan Allah ya kaddara za a kai ƙarshen tafsiri insha Allah ta'ala sai mu duba daga nan kuma mu ga wani lokaci ne kamata a ce an ta da karatu na tafsiri bi iznillah almuhimmu in Allah ya kaddara hum fiha khalidun sura masu dawwama mas'ala ta farko mas'ala ta taglibi janibi dhukuri ala janibi inas bai ce hum wa hunna fiha khalidun ba kuma cikin wuta akwai ni akwai maza akwai maza akwai mata ko ba haka nan bane cikin aljanna akwai maza akwai mata to ya anke sai kawo hum hum hum hum bai kawo hunna ba sai mun ka ce li taglibi janibi dhukuri ala janibil ina fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات كاغا يا شافي مزار يا شافي ماتا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون can kuma aya ta suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina allaha katiran wal dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima kaga maza na shiga aljanna mata na shiga aljanna can ma bangaren kafirai haka li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam li taghlibi janibi adh-dhukuri 'ala janibi al-inath karatu bai yi wa babu hujja fa eh saboda duniyar yanzu ko kana da hujja sai ka sha wahala sai ka dagi da hujja ana son a kama ta a juya ta to ba ta baka da hujja yasa tsaya ka gane mas'ala da kyau kafin kai bayani domin akwai masu sun su yi maka raddi ba ma don Allah ba don ɗaya su jire a jefe sun yi maka raddi kaga dukiya ta rikice ina fata ana fahimta ta to sai mas'ala ta karshe karkashin wannan aya da zan kawo a gurguje shine cewa malamai suke cewa da an ka ce ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun da kuma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun a cikin littafin alƙawa'id al'usuliya al'mu'assira fi masa'ili aqidati ahli sunnati wal jama'a wal raddi alal mukhalifi na fiha dirasatun ta'asiliya tatbiqiyya ta'alif yusuf rasamat dorano ai don na kawo komi ko a safha ta ɗari biyar da talatin da tara an gane ko a safha ta ɗari biyar da talatin da takwas zuwa safha ta ɗari biyar da talatin da tara har ma ƙarshen matsalolin ya kawo matsala uku amma matsala guda kawai za mu kawo saboda ita kaɗai ce lokaci har zuwa matsala har safa ta ɗari biyar da arba'in da takwas amma ba zan ɗauko duk gaba ɗaya ba matsala guda zan ɗauko sai ya kawo inda ƙa'ida ta usulul fiqhi take shiga cikin matsala ta aƙida sai ya ce ƙa'ida riƙe da kyau la yusaru ila tarjihi ba a tahiya a yi tarjihi ina fata ana fahimta ta a rinjayar da wata magana akan wata idza amkana aljam'u in yana yiwa a hada nasoshi kenan in jam'u na yi aljam'u aula min at-tarjih amma in amkana in yana yiwa to wannan mas'alar tana da alaka da aqida kai tsaye bari mu je yadda sun kace sun kace akwai mas'ala uku amma mu guda zamu dauka da suke da alaka da wannan babin namu masiru atfalil mushrikin fil akhirah makoma ƴaƴan mushrikai a lahira domin Allah ya ce wallazi da amanu wa tabatuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum sanan hadisi sun nuna idan ƴaƴan musulmi suka mutu za su mutu masu ceto zuwa ga iyayensu ko ba haka nan bane to waɗanda suke kanana to amma su mushrikai yaya ƴaƴansu suke sai malamai suka yi maganganu daban-daban ina fata an fahimce ni to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fujja wasu suka ce suna cikin aljanna wasu kuma sun kace suna wuta waɗanda sun kace suna aljanna sun kafa hujja ne da hadisin isra'i an gane ko da mi'raji sannan inda yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qissati ru'yan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fiha annahu qala wa amma ar-rajulu at-tawil alladhi fi ar-rawda fa innahu ibrahim wa amma al-waladan alladhayn hawlahu fa kullu mawludin mata 'ala al-fitrah فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين حديث نالسين صحيح البخاري إذا بات أنفهم تيني كتاب التعبير أي كلام باب التعبير الرؤية mafarki ne gashi an gare shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar bai ce ya abati fa'al ma ra'aita fil manami ma tu'mar ran ya sa umurni ne na Allah ko dan Qur'ani da sai ka da wannan sannan su ina daga cikin hujjojin da suke kafawa suke cewa wa min hama yufidu annahum fin nari waɗansu nasoshi in ka kalla sai kaga kamar ƴaƴan mushrikai suna cikin wuta kamar fi hadisi ummul mu'minin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in wa an as-sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin annaha qalat tace wata rana an gane ko du'i ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiy min al-ansar an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga janaza ma'ana kenan aikin gawa na wani yaro na ansa faƙultu sai ce ya rasulallah ya kai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka tuba madalla li hadha ga wannan yaro usfurun min asafiril janna dan tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna ma'ana dan karami kenan ba tana nufin tsuntsu zai komawa ba an gane ko sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce lam ya'malu su'a bai aikata mummunan aiki ba wa lam yudriku kuma bai bai rishike shi ba tunda bai balaga ba balantana mummunan aiki in ka aikata shi sakamakon shi rishike ka qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw ghayra zalik ya Aisha ko ko wani wannan kenan tana yiwa ba aljanna ba sai ce inna Allah khalaqa lil jannati ahlan Allah ya halitta ma ya halitta ma aljanna ma abutanta khalaqahum laha ya halice su wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsotson mahaifansu wa khalaqa lin nari ahlan ya halatta ma wuta ita ma ma'abutanta khalaqahum laha ya halice su wa hum fi aslabi abaihim suna cikin cikakkan mahaifansu wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi kitabul qadri babu ma'ana kullu mawludin yuladu ala al fitra wa hukmu maut hukmu maut atfal al kuffari wa atfal al muslimina kaga wancan ya nuna cewa auladul mushrikin suna bi suna aljanna wannan kuma ya nuna a'a manzo Allah ce au ghaira zalika ko ba kadan bane daga ciki kuma sai an ka samu wa minha ma yufidu anna hukmuhum at-tawaqquf fihim kama fi hadith abi huraira annahu qala su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an atfalil mushrikina an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yaran mushrikai man yamutu minhum saghiran wanda mutu yana karami bai balaga ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu a'lamu bima kanu amirina Allah ne ya san abin da za su aikata wannan Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Janaiz babu ma qila fi auladil mushrikina Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabul Qadri babu ma'ana kullu mauludin yuladu ala al-fitra wa hukmu maut atfalil kuffari wa atfalil muslimina sun kace ka duba hadisi na 2659 tau san an nuna suna aljanna ko ba ka dan bane nan kuma an nuna awa gaira zalika kenan tana yiwa wuta za su shiga ko kuma nan Allahu a'lamu an yi tawakkuf kuma duk hadisai ne kuma ingantattu irin wangana dan Qur'ani da sun hisabu ce to kai kajiya to malamai daga cikin hanyoyin da sun kabi sai sun kace la yusaru ila tarjihi illa idza la yusaru ila tarjihi idza amkana al-jam'u shin ana iya jam'u ko ba ayi sai sun kace wanga mas'ala ce mutawaqqafun fiha auladul mushriki da an ka faɗa waɗansu za su shiga aljanna waɗansu za su shiga wuta ma'ana tun da a kiyama akwai zancen imtihani hadisai sun zo na jarabawa kenan yaran nan za a jaraba su in an ka hura wuta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari in ka diba can cikin tafsiri na Ibn Kathir wajen wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ya kawo hadisai to waɗannan hadisan suna nuna za a hura wuta za a ce ma waɗannan mutane su je su shiga an gane ko mutumin da an ka haifa mahaukaci mutumin da an ka haifa cikin auladul mushriki na wanda bai balaga ba an ka haifi mutum mahaukaci ya girma mahaukaci ya mutu mahaukaci ya za a yi da shi kaga bai san komai ba to waɗannan sai aka ce za a yi musu tasu jarabawa irin haka idan za a jaraba su za a hura wuta a ce ku je ku shiga wanda ya shiga cikin wannan wuta zai shi aljanna ne saboda a nan duniya ma yi ma Allah biyayya akwai wahala shi ne wannan zafin wanda ya kuma ya ki shiga kenan ko a nan duniya Allah ce yayi ba zai yi ba shi yasa sai sun kai aljam'u baina hadaini baina hadhihi al-afar sun ka ce iyan mushrikai ba a cewa suna aljanna ko suna wuta in an yi jarabawa wani zai samu aljanna wani zai samu wuta ban sani ko mun fahimta ba waɗansu kuma suka ce a'a auladul mushrikina za a dauke suna aljanna da yace Allahu a'lam bima kanu amilina Allah ya san abin da za su aikata sannan da yace aw ghaira zalika ai bai ce wuta za su shiga ba aw ghaira zalika dan saboda ba a son irin abubuwa na gaibi dan adam yayi mi ya yanke hukunci akan su wasu suka ce aljanna za su to ka yadda ake tattauna kan wannan mas'ala ba ni na da tattauna kan ta ba malamai sun ka tattauna da kawo maka bayani ina fata ana fahimta ka to hum fiha khalidun shi ya kawo mu da wannan dan mu tantance yan wuta da yan aljanna to sai ya kawo wato mu gane jiya ai mun kawo yan wuta daga cikin shin aljannu suna shiga wuta ko ba su shiga wuta mun kawo dalilan da an ka kawo na cewa an yi amfani da mafhumu sharti an ka kafa hujja cewa aljannu za su shiga aljanna domin ya ce ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim sun ka ce wannan ba jawabul amri bane fil haqiqa jawabu shatni ai in tujibu da'i Allah yaghfir lakum dhunubakum wa in lam tujibu la yujirkum min azabin alim kaga wannan yana cewa kenan in sun karba za su tsira daga azaba to sun ka ce ai ba a ce za su shiga aljanna ba sai an ka kara musu da man min siyaghil umumi wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sannan an kafa musu hujja da qiyasi na adalci na Allah domin sun ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma al qasituna fa kanu li jahannama hataba tun da qasituna sun shiga jahannama mu'minuna kamar su samu aljanna ko da an ce taharraw rashada ya kamar su samu aljanna ina fata ana fahimta ta to kaga dai yana daga cikin dalilan da aka kafa kenan aljannu mu'minin su yana ina yana aljanna muminin dan adam yana ina yana aljanna sai sa matan aljanna Allah ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan kaga ya auzancan aljannu kenan su ma suna da waɗannan hurul iri kenan ina fata ana fahimta ta to kenan kaga da dalilai muminin aljani yana aljanna muminin muminin dan adam yana aljanna kafirin dan adam yana mi yana wuta kafirin aljani yana mi وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين تو أم من ني سنا إنا سنا الجنة وما كان والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أم مشركين كما أكي ساقاني أكنسو كما منكاوم كما غنغنون مالمي سورا أبن دي سورا لذنشين حسابي كنسو gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa za a zo a yi bayani kan abin da ya shafi tayar da su da kuma yi musu hisabi insha Allahu rabbul alamin amma malam karanta mu waɗannan ayoyi guda biyu mu ji su wa yawma nahshuruhum jami'a
wa yawma nahshuruhum jami'a ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فسيلنا بينهم وقال شركاؤهم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إسوا إسوا فكفى بالله فكفى بالله فكفى بالله بينهم شهيدا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين
abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh